أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان وتانين رمضان dama a baya an ce Allah ya farlanta muku kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya farlanta muku azumi kamar yadda ya farlanta al'umman da suka wuce baya dan ku ji tsoron Allah to wani lokaci ne aka farlanta Allah ya ce ayyaman ma'adudatin wasu kwanuka ne kididdigaggu ɗan kaɗan ko kuma lokaci ne wanda yake kididdigagge wani lokaci ne shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wa wani lokaci aka fallanta muku ko azumta ba shine watan azumi na ramadana sai aka wasa watan azumin aka ce allazi fa unzila fihi alquran qur'anan nan zancen Allah wanda aka saukar wa manzon Allah a cikin wannan watan aka saukar da shi wani daga cikin sahabbai yake tambayar abdullahi dan abbas yace ni ina da wani abu da yake dan yi mai kaikayi a raina yace menene shi yace to gashi Allah ya ce shaharu ramadana lazi unzila fihi alqur'anu watan ramadana da aka saukar da alqur'ani ko kuma gashi sai in ga qur'ani ya sauka cikin shawwal zulqa'da zulhajji to wani irin sauka ce wannan sai ya ce a'a ai baka gane ba saukar da aka yi domin wato lalle ba wai shi wannan sahabin ba yana da kyau ga wato musamman yan masu makaranta yan kacici-kacici din nan da ake irin na addini to yana da kyau wannan yara na islamiyya a tara su a ce yaushe aka saukar da alkur'ani wace irin kaifiya ce ƙur'ani ta sauka da ita ya haka haka yaran waɗanda ba sani ba su gaya wanda suka sani a haka to ai manyan ma suna da bukatar hakan ba yaran ba domin gaskiyar magana yana da kyau ya zama musulmi ya san wani hali ta yaya ƙur'ani ya sadu da kai wannan ƙur'ani da kake karantawa yaya aka yi daga kasan daga Allah yake to daga Allah ya aka yi zo wurinka kasan jibrilu ne ya sauka da shi to shi jibrilu ya karɓo shi wajen Allah ya aka sauka wa manzan Allah shi kuma ya aka yi ya zo har wurinka yanzu shi kake karantawa zancen Allah da tun farko Allah ya yi maganar ya zama yanzu shi ne ƙur'ani da kake karanta ya kamata lallai wannan kowa ya zama yana da alaƙa da sanin wannan ba ma na tuna ba ma ba sai yara ba kowa ya kamata ya zama yana da masaniya akan yaya alƙur'ani dai zancen Allah ne to zancen Allah yana tare da abinsa shi ma sifa ce ta Allah to wane lokaci ne ubangiji ya buruzi da wannan sifar kuma aka karba kuma ya aka yi ta yaya aka yi jibrilun ya karba kaga wannan aida ana da bukata sai dai kuma lokacin kuma to aka ga wannan shi ya nuna cewa lalle akwai bukatuwar sanin ba sai yara ba kuma wannan alaƙa ɗan adam da alƙur'ani ai dukkan ma alaƙar ɗan adam da wani abu na ma'alim na- na addini ya kamata ya sanya aka yi tun da gaske ne abin kuma an yin ya biyo din yanzu shi da alkur'ani zancen Allah ne kamar da aka faɗa zancen Allah kuma sifa ce tasa to shi alkur'ani tun kafin ma jibrilu ya ji qur'ani ko ya san alkur'ani Allah ya saukar da qur'aninsa ya aka aka saukar wannan to shine sai dai a ce ko alƙalami ne Allah ya yi masa umarni da ya rubutu kawai ya rubuta duk abin da zai yi har Qur'anin na ciki da littafai ma suna ciki shine alawul babu innahu laqur'anun karim fi fi kitabin makanun la yamassuhu kaji dan haka yana nan a cikin kitabun makanun a lokacin jibrilu ba a bashi ba san da qur'ani yake kammale a cikin lahul mahfuz ko kitabun makanun wanda wanda suka raba daban to lalle a lokacin shi jibrilu ma bai ji qur'anin ba lokacin da Allah ya nufi kuma a ƙur'ani ya sauko wajen annan Muhammadu a lokacin Allah ya kira Jibrilu to ba Jibrilu gani yake a cikin lauhul mahfuz yana kwafa ba tunda an ce da ƙur'anin a wurin ba kwafa yayi ba Allah ne yake magana irin magana tasa karka kai mun hankalinka wurin domin an ce mala'iku idan Allah ya magana da jibrilu jibrilu ne yake karba kawai duk mala'ikun ma ba san me ake cewa ba aba dan suke cewa ma za qala rabbukum qalu al-haq me Allah yake cewa ne saboda sai su cika matashin alkiyama za a yi haka manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi to jibrilu he kake yake karbo qur'ani iya daidai lokacin da abin da za a saukar din sannan ya taho da shi ya taho da shi sai ya zo wajen manzon Allah to in shi ya zo ya yake yi shi ma annabi ya faɗi yadda jibrilu yake ba shi saƙo ita wani lokaci sai in ji kamar ƙara ta sarƙa shar magana tana saba ita sai in gane abin da yake nufi fa'ima ya ƙulu wani lokaci kuma ya zo min a bisa sifa sosai ya yi magana da ni haka wahayi ya zo na alƙur'ani daga Allah zuwa jibrilu daga jibrilu zuwa manzan Allah to wannan haka yake to wannan inna anzalnahu wannan shi sha'ar ramadan unzila fihi alquran saukar da alqurani da aka yi amsar da shi abdullahi dan abbas ya bawa shi sahabin yace wannan da ake cewa an saukar da alqurani cikin ramadan gaba daya ake nufi an saukar da alqurani daga nan inda yake da can a rubuce zuwa sama'ud duniya shine baitul izzi to wannan ranar wannan saukar da aka yi cikin ramadan ne kaji wannan to amma kawo shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ɗauko shi ana gaya wa annabi wata ƙariya ta faru wani dalili ya sa a zo wannan kuma shine aka rarraba cikin shekara 23 ya sauka ga annabi Muhammad kaji to kaga akwai bambanci dan an ce filatul nan cikin ainihin ramadana a ramadana ma a wata aya an faɗi ranar da aka saukar da shi a baitul izzi din qur'anin gaba ɗaya shine inna anzalnahu fi lailatul qadari inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin ita ce lailatul qadr din to wannan shine fitar magana Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadana wanda aka saukar da alqurani wato ana wasa muku shi watan ramadana kusan irin girman sa zancen Allah ne ya sauka a cikin sa ana wasa shi shi ma kuma watan watan rabiul awwal muna gaishe shi yanda aka wasa watan ramadana haka watan rabi'il awwal shine wanda shi ma Allah ya saukar da annabi Muhammadu a cikin sa nan kuma aka saukar da Qur'anin annabi Muhammadu a cikin sa duk wata ne masu watanni ne masu alfarma Allah ya ce wa bayyinatin min al-huda hudan lin-nasi shi Qur'anin nan da aka saukar da shi cikin ramadana Allah ya ce shiriya ce lin-nasi anan kuma kowa da kowa nasu ne duk mutum Qur'ani shiriya ce gare shi baka musulunta ba kafiri ne kai to zo ka ji Qur'ani akwai inda zai ja hankalinka lalle ka musulunta ka san zance ne ba na wasa ba zance ne na Allah mai hikima to kaga mai wanda ba musulmi ba Qur'ani ya zama mai gurin sa hudan shiriya gare shi haka akwai musuluntan to amma da sauranka da sauran yan karba karkabe to zo Qur'ani ya zama hudan linnasi kai da ka musulunta ma Qur'ani dai shiriya ne gare ka domin zai nuna maka ya dora ka kan tauhidi zalla ya karkabe maka duk wata ƙura au ka karkabu a cikin ƙurar to ƙur'ani da har yanzu hudan linnasi hudan lil mu'minina hudan linnasi hudan lil muttaqina dan haka alqur'ani shari'a ne ga duk yanda ka kai sai ka zo karanta karanta alqur'ani ka ji an zuba ma imanin da baka da shi da kowa kai kuwa to idan ashe qur'ani na shiryawa gobe na shiryawa jibi na shiryawa har idan tashin alkiyama ga abotansa mm shi sa ba za a bar shi ba eh, duk mai karanta alqur'ani yau in ka karanta ko baka san me kake cewa ba kana da abin da kaɗasa ka dausana daga qur'ani wanda baka da shi jiya gobe ma kuma akwai abin da baka da shi shekaran jiya din haka hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma shi alqur'ani an saukar da shi da ne dan ayoyi mabayyana ga mutane waɗanda ayoyinsa mabayyana ne abinda Allah yake so a yi ya faɗa ya bayyana shi kuma mai rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya shi alqur'ani faman shahida minkum shahara duk wanda shahida shahara minkum ya halarci watan ramadana yana nan lafiyar salau yana da ransa ba shi da makawa falle sunfu sai ya azumce shi kawai wannan aya ita ce ta shafa ta baya can da ake cewa wa alal ladina yuquna wa fidyatun ta'ami masakin wanda duk yake da iko a da ko kana da iko kuma zaka yi azumin da wahala to ciyar ka bar azumin haka yake da amma wannan aya Allah ce a man shahida minkum shahara an soke wai dan zaka dan sha wahala ka bar azumi duk wanda ramadana ya zo yana nan sai ya azumce shi ba abin da zai sai azumci ramadana ba abin da zai sai azumci ramadana to shahida din nan wasu suke mata fassara da absara wanda ya ga watan ramadana ya azumce shi in ban gani ba fa baya kai na kenan a shahida wannan ta halarta ce ta kana nan a kaidar rayuwa idan kana nan a raye sai kuma Allah ya sa kai kaga wata shikenan lalle watan azumi azumin ramadana ya wajaba akan ka a wannan lokaci kuma in ka faɗa aka yadda jama'a musulmi in an gazgata ka a matsayin adali ne kai shikenan su ma za su azumi da wannan ganin watan naka in kuma ba a gazgata ka ba fa kai kuma ya zama kai kadai ya wajaba akan ka da sai kai azumi tun ai ka gani shikenan haka yake to in kuma baka gani ba fa amma wasu sun gani adalai guda biyu aka samu aka yadda da musuluncinsu suka ce sun ga wata shikenan aka samu wanda zai iya ɗaiɗaita sanarwa cewa lallai an samu musulmi guda biyu da in musuluncinsu ya inganta cewa sun ga wata to kuma ya waje ba a kanka sai kai azumi dole idan ka je gaban Allah ba za ka sa ba ka da hujja na cewa ai an ce an ga wata kuma na an gaya mun amma ni ban yadda da waɗanda suka ga watan ba to hujjarka guda ɗaya idan ka san shi wannan wanda ya magana kamar yanda da aka ce in mutum ɗaya shi ya ga wata azumin ya waje ba a kansa ko ba a yarda da ganin watansa ba haka kuma yanzu in wani ya ce min ya ga wata na san wani tsaban makaryaci ne musuluncin ma bai damu da shi ba ni na sani fa amma to ko kowa ya tashi da azumi ni bai zan tashi da azumin ba saboda sani na da halinsa amma ban san shi ba aka ce wasu daga musulmi sun ga wata kyautata musu zato ai baka san su ba to ce ne nagari ne idan ba haka ba to kai waye kai kai ran da Allah sa kai ka gani din ka faɗa ai wani shi ma haka zai ce wani ya gani ashe kai ashe duk ba nagarin kenan gaba ɗaya nagari sun lalace su ko kuma ba a same su ba in dai har zaka ce baka san mutane ba amma an samu wanda suka san su sun ce sun ga wata an yarda da ganin watan su ka ce ai kai dai baka yarda da su ba saboda la'alla ba nagari bane to kai ne kake da ruwan rashin nagarin la'alla saboda in ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake faɗa kamar yanda ya zo a cikin hadisin Bukhari wanda kusan ma da su ya rufe littafinsa cewa ɗabi'o'i guda biyu ba abin da ya fi su sharri kamar yadda ɗabi'o'i guda biyu ba abin da ya fi su alkhairi menene shine kyakkyawan zato ga Allah da kyakkyawan zato ga bayan Allah ba abin da ya fi su alkhairi wanda ya fi su sharri kuma ɗabi'o'i guda guda biyu mafiya sharri kuma mummunan zato ga Allah me mummunan zato ga Allah kai ka ringa mummunan zaton cewa baka tare da Allah kai da kanka ai ka mummunan zato to kuma mummunan zato ga bayan Allah haka kawai yanzu sai ka ji an ɗauki labari muna zaune ɗin nan yanzu yadda muke nan zaune idan wani ya zo da loudspeaker ya ce ai an samu wani mara kirki ne kaza kaza makamantan haka din nan gaba daya sai mu dauki wannan magana duk wanda ya je zai isar da cewa wani mara kirki ne amma fa shi ji yayi shi bai ma tsaya ya ji sos din labarin ba shi wa ya gaya masa ko ma me wanda ya gaya masa to ai kai ba kai ka gani ba kuma mummunan abu ne ba so ake ka yada shi ba in fa ya ma tabbatar in fa babu ƙari duka akwai waɗannan dukan an samu waɗannan idan kuma shi wannan mutumin ya sasanta tsakaninsa da Allah fa ka ci gaba da yaɗa cewa shi mai wannan hali ne kuma baya tare da wannan akwai illa mummunan zato bai da kyau amma abin da yake tabbas gashi kirikiri wannan to lalle ka kama shi ka kama eh kai da kanka ne eh ba wannan yazo baka labari ba dan yanzu wani wanda yake gaba da wani zai iya zo ya ce wani abin ya faru tsakaninsa da wannan mara kyau ko bai faru ba harara wani zai wani ce ya kalli wani wuri ya ce wallahi sai dai harare ni shi kuma wani wuri ya kalla kai kuma ka zo ka ce ai wani saboda rashin kirki yanzu har wani ya harara to to dai ya aka yi haka duk sai a ta dorin dorin dorin dorin haka to ƴan uwa ku ringa kyautatawa ƴan uwanku musulmi zato kyakkyawa shikenan to wannan shine da haka idan aka ga wata ya zama cewa musulmi an tabbatar da waɗanda suka ga wata musulmi ne ingantattun musulmi shikenan sai azumi man shaida min kuma shahara falasu wa man kana maridan aw ala safarin wanda ya zama yana mara lafiya ne ko yana kan bisa halin tafiya kuma sai ya sha azumin saboda wannan tafiyar ko saboda rashin lafiya Allah ya ce fa'iddatu min ayyamin ukhar shikenan sai kididdiga sun kama shi na ramuwa daga wasu kwanakin ba na Ramadana ba ka sha azumi uku ko hudu a cikin Ramadana saboda rashin lafiya ko rashin ko don saboda halin tafiya shikenan sai kuma lokaci yayi azumi ya bada baya to ana nan azumin nan uku dai inda kake tafi suna tabbinka amma ban sai lalle sako da mu yanzu ba in ka ga dama ka jawo daya zo nan sai ka yi shi yau ku kuma a ci gaba da tafiya ana nan bayan wata ɗaya biyu kai ma zo ɗaya haka haka rama Allah ya sauwaƙa maka shi sa ma sai yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah nufin sauki ga yake gare ku ya ku al'umma ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baya nufin tsananta muku ya ku al'umma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka Allah baya nufin tsananta mana da ce zai tsananta mana ba a cikin duk komai duk abin da ka ganshi yana da tsanani to tsananin daga wurin ka yake ɗaukashi da sauki mai saukin ne to kaji wala yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata kuma Allah ya ce ku kirga wani kwanaki ku waɗanda kuka sha azumi dan tafiya ko dan rashin lafiya dan ku cika wancan kwanakin dai na Ramadana eh dan ku cika wannan idda ku cika wannan kididdigan in azumi 29 ne kun sha uku to 29 saura nawa to to akmilu al-iddata ku cika wannan kwadiddigan wannan sai ku cika uku wanda kuka yi ba can walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma dan ku girmama ubangiji ku yi takabiri in kun gama azumin shi sa kake ganin an gama azumi ana tafiya ran sallah ana ta kabarbari ana ta kabarbari haka ake so ayi wala allakum tashkurun kuma ko ko kwa gode min da irin sauki da ne muku da irin falala da na zuba muku a cikin ramadana wannan kabarbari da ake ta godiya ga Allah ce Allah kamar muna cewa mun gama azumin ramadana Allah mun gama karɓar farara da kwasa ta romo da kai mana Allah mun ji daɗi mun ji daɗi Allah ka girmama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to bawa yana godiya ne da ibadar da Allah ya sare masa yayi da kuma irin abin da Allah ya masa na kyawawan abubuwan da ya jera masa to وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله يتشي وانا آية تاسو كريم lokacin da wasu sahabbai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabin rahama shin ubangijin mu a qaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi Allah mu da muke bautawa shin a kusa yake da mu mu gani da shi mu gaya masa abin da muke so ya mana ko ku a nesa yake mi kira sai Allah ya saukar da aya ce idza sa'alaka ibadi ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka anni a dangane da ni cewa a kusa nake ko a nesa nake fa ga jawabi nan da sauri ba su kullahum ya annabin rahama ka gaya musu inni qaribun ni a kusan nake ba sun ce a kusa nake ko a nesa ba yace ce a kusan nake to kaji a kusa Allah yake da bayansa irin kusancin da shi ya san shi yaya kusancin Allah yake da bayi a ai laisa ka mislihi shay'un kaifa umassilu man laisa ka mislihi shay'in ya zan misalta wanda ba abin da ya tamka da shi to don haka Allah ya ce ujibu da'awatar da'i iza da'ani ina ma ansa kira ko addu'a na wanda ya kiranye ni duk yayin da ya kira ni duk lokacin da ka kira Allah zai ce ina jin ka bawana zan ansa addu'a wanda duk ya kira ni to wannan alkawari ne Allah ya yi mana da kansa ya ce shi yana ansa addu'an mu kowane yayi muka kira shi to haka ne ashe bawa musulmi me ya rage maka sai ka fuskanci Allah kawai da kiransa ta hanyar da ya dace tunda ya maka alkawarin zai ansa maka to amma ya ake yi bawan Allah ya dukufa ya dukufa ya shekara ya shekara biyu ya shekara uku duk wani zikiri ya yi duk wani sunayen Allah ya ja amma shuru kake ji wannan yana faruwa saboda me kai dai ka san karka sake ka kallon min wannan maganar alkawarin wannan ka san me yin sa ba mai tasa shi bane shi ya ce in dai an kira ni zan ansa bai ka bai ce inda ani ba ko iza mujarradin ka kira Allah kawai zai ansa to yaya ake kake addu'ar kuma ka ga shiru eh akwai abubuwa da suka faru eh lallai idan idan na jefa abu sai na ga ya sauka a wurin da ya kamata ya sauka to sannan in ce to ya aka yi da ya sauka ko bai kaza ba amma abin da bai je ba yaushe ake magana kuma a karba to da haka akwai matsaloli da yawa da addu'a take haduwa da shi wani abin ya fuzge ta nan wani ya mangare ta nan ba ta je ba wannan shine ko kuma ta je amma akwai wani dalili to don haka wannan dalilin amma shi ba wai ba a karɓa ba ne shi kuma don addu'a tana da fuka-fukai tana da kai tana da ƙawawa idan kai ta ba kai to yaya abin da zai tashi ba kai idan ba fuka-fuki kuma ga kan anan za ta yawa ƙasa sau da ka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisansa wasu abubuwa waɗanda su ne sharuɗa na addu'a tafi fuke ko ta kai ta tashi su ne sharuɗa na ta ƙi tashi daga ciki dai lallai duk wanda zai addu'a ba za mu ce ba babun addu'a muke ba bare mu ce mu tsaya a ta a ta jera su don akwai wasu abubuwa guda goma sha biyu wanda su suke hana addu'a ta karɓu akwai kuma kamar su masu sa addu'a ya zama ta karɓu to haka to amma daga ciki dai muhimmai su masu sa ta karɓun shine al-ikhlasu wa hudurul qalbi ikhlasi na zuciya da kuma halarta ta zuciya wannan muhimmi ne a cikin karbar addu'a don wannan ba ma a cikin hadisi ba a cikin aya ma ta zo Allah yake cewa wa zakariya izna da rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina annabi zakariya yace Allah gashi na girma ga matata ta girma kuma ba mu haihu ba Allah kakka bar mutumi kadai ban bar wanda zan bari a baya ba zai bauta maka Allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja muka ansa masa muka gyara matarsa da yake cewa ta tsufa wurin haihuwar ya tashi baya aiki ya dawo ya aiki aka gyara ma'aikatar da za ta haihu aslahna lahu zawja sai ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati sai kawo dalilin da yasa ya ansa musu kaji daya yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba kaji abu na uku wa kanu lana khashiyin kaji abu na uku wannan sinadari ne na karbar addu'a Allah ya faɗa wanda annabi zakariya ya yi amfani da su na farko yusari'una fil khairati shi kafin zuwa ya ce wai yana son ai masa dama mai tahowa gare mu ne cikin ibada da alkhairai to kaga ana son ba haka kawai ka kau da kai daga Allah ba ka bar Allah ba sai wani abu ya sami ka yanzu kuma ka dawo wurin Allah a ya zama dama kan hanya kake kaji daya yace kuma wa yad'una na ragaban wa rahaban idan lokacin tsanani yayi mu yake nema inji Allah in lokacin yalwan ma mu yake nema ba kuma kai da zaka ce Allah Allah ka matsanta ba in dan kasuwa ne a taimaka da addu'a lokacin abu ba ba siniki in kuma an samu shuru shine a'a ragaban wa rahaban lokacin kwaɗayi ɗin ya kira mu lokacin kuma tsananin da tsoro ya kira mu sai ya faɗi wanda shine abin da na faɗa yanzu wa kanu lana kuma ya tabbata sun kasance a wurinmu lokacin da suke addu'ar masu ƙanƙantar da kai ne shine al-ikhlas wal hudur fuskantar wanda kake roƙo lokacin addu'a kar kana addu'a zuciyarka tana kallon wani abu ba wanda kake kiran ba a ko kai ai kai ba za ka bada abin ba yanzu zo kawai in kalli wannan kai ba ni kuma ba naka bane abin da za a baka ka kau da kanka ko kana magana da wani ko kana kallon wani shi kuma wanda zaka ce ya bakan ka mika masa hannu can shi hannun kawai yake gani wai roƙo kake kuma a baka ai sai ka fuskance shi wane da Allah kaza kaza kaza shi ya ga da gaske kake ka fuskance shi to bare Allah ka fuskanci Allah ziryan Allah ya fuskanci ka fuskance shi kuma ka mai da hankalinka ka durkusa a zuci cewa shine mai baka ka ji wannan to wannan babban fuffuke ne na addu'a addu'a abu na biyu shine wato dan wannan hadisi na Tirmidhi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati fa inna allaha la yastati'u du'a min qalbin ghafilin lahir ku ringa roƙon Allah in za ku roƙe shi kuna masu tabbas ɗin muna gayawa wanda ya isa yi zai yi ya ce domin Allah baya ansa addu'a daga zuciya rafkananniya da Allah ta rafkana da Allah kuma shi take roƙo wasa ma take yi zuciyarka tana ta wasuwasi wasuwasi kuma kana haka ana ana ta addu'a babu wannan to wannan shine to sai ya zama abu na uku a wurin sinadarin karɓar addu'a shine ya zama kayi ƙoƙarin cin halak a ai watakila sai kai ko shaidar ɗin wayo da dai Allah ba za a yi masa wayo ba idan kana nufin kai addu'a nan da wata ɗaya to tsaya duk ya rufe komai duk yan makale-makalen da ka san kana ci kyale ka bari duk a bari a yayyage a bari ai ta neman halar da ƙarfin tsaya ana ci har zuwa lokacin can kuma sai ka risana watakila ma ka zarce da cin halaɗin daga sannan ka bari ne kawai don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ya tambaye shi cewa ina son in zama da na yi addu'a Allah ya ansa ice a ɗin matsa a maka ta kun mujabar da'awa ta kun mujabar da'awa ina son in yi addu'a ansa ya ce ka daɗaɗa abincinka da halak sai ka zama abin ansawa addu'a to wannan kaga babban shi ma sinadari ne waɗannan sannan karka roƙi Allah da zunubi akan abin da kake roƙonsa zunubi ne kuma an fahimta wannan shi ma addu'a ce ta ta ganganci kana ganin ubangiji shi ya ce ka a sa masa kuma kake cewa ya yi wannan abu an gane kaga wannan kenan ko kuma yanke zumunta kai ta addu'a Allah yanke wata zumunta karka yi wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk dai addu'a da ta cika irin waɗannan sharuɗan idan ba an sata ba to ka san akwai ɗayan abu uku amma ba wannan alkawarin da ya tashi ba in ma ko in dai ka dace din in dai ka cika wannan sharuɗan kana cewa Allah ya ce ma shi ma wannan kuma ana yi wani lokacin ma sai kaga kamar abin ya ne saboda saboda yanzu baka ba da kanka abin zai yiwu ba kuma yanzu ka roƙi Allah kuma sai Allah ya baka to wannan haka to in baka ga haka ba Allah ce to ɗayan biyu maza Allah kai ce ɗayan biyu ko kuma wannan abin da ka roƙa ashe kai gundume mai sharri ne kake ta jawo Allah a yi shi shi kuma Allah ya ga zuciyarka alheri kake miki alheri kake so ya maka in ya baka wannan ya baka me sharri sai dakatar da ya janya wannan abin saboda addu'a ibada ce kana ibada wa Allah kuma ya jeho maka sharri kaga ba zai ba to sai ya jirkitar da wannan abin amma ba za a baka haka ba sai a canja ma da wani abu an fahimta kai ne ka zo kana da digirin ka biyu ko uku kana ta neman aiki ka je nan ma'aikata a kore ka ka je nan baka samu ba ka je nan duk baka samu ba ka yi addu'a kana ta addu'ar ashe kai wannan aikin da ka samu inda zai kai ka zai raba ka da Allah ya raba ka da kyakkyawar rayuwa din ma shi sa ya hana ka zuwa can sai wani ya ce to ana tana aiki ya kiwa zo nan gidan madara mu zauna mana kaga abin gashi nan haka ne ashe nan alherin yake an canja ma da gidan madara ko gidan mai an gane to saboda haka Allah yana yin abu to amma kai a ganin ka fa gaskiya har yanzu addu'a bata kamsu ba waccan addu'a bai Allah san bai karbe ta ba baka ganta a gidan madarar ba an fahimta ba mutane ba sa gane an yi canjin tunda dai ba shi suka rufa ba wannan wani sabo ne a'a wancan din ne ko kuma duka ka gama rayuwarka kaf ta, ta ƙuruciya har ka tashi ka kai wani munzali kuɗi kawai kake nema Allah ya baka ko ka samu ko kobo ba to yanzu wannan ai kaga ashe dan da ka haifa ya buga can ya kodago ya zama dan da ko a ce ya tafi na ya tafi ma baya baka na ya bakka ma saboda tsaba ba shi da yanda zaka yi da baka da yanda zaka yi da shi sai ya shigo da arziki Allah ya azurta shi a wani wuri ashe na addu'an nan ta fada da can da kai kai kudin kai zaka yi ta wahala da kudin kuma ka je nan ka je nan amma nan kana kwance yace baba me za a yi eh wa kake so a yi wa ga su nan muna ganin iyayen Allah ya zurta su da haka sun hutar da iyayen to addu'ar iyayen ce Allah ya karba kan iyayen su to ba ya karba maka addu'a ba sai kace kuma sai yaya to wannan haka abubuwan suke na Allah daki daki rashin gane hikimar Allah shi yasa ake saurin jin ba daɗi ko kuma rashin rashin sallamawa to kaga abu biyu kenan in kai addu'a bata karɓo ba kuma addu'a ta tafi ingantacciya ce ta gama samun fukafukai da kawuna ta tafi kuma kaga bata zo ba to kaji ɗaya in ba haka ba kuma ashe ma gaba ɗaya da ka ta addu'ar haka mutum har ƴaƴan naka diga aka tafi ba a karɓa addu'a kansu ba a kanka ba haka ka mutu sai aka tashi alƙiyama da aka tashi alƙiyama sallar da kai an karɓe ta ne ga tana ne kai dama ba kuɗin bare kai sadaka sauran ayyukan alheri duk babu halin da aka yi su sai ka hango wani shirgi a can a ce wancan shirgin kayan alherin fa a ce naka ne mana Allah ban san san da na yi su ba wannan wannan aiki ka hangi ba naka bane dan baka tana dan Allah duk lokacin da mutum ya mutu ai za a ce kira kitabaka aikin da kai duka zaka sani to wannan aiki baya cikin abin da zan san nayi da za a bani wannan ladan sai aka ce a ai addu'o'in da kai ta yi din nan a duniya ko ɗaya aka kyansa maka kuma ka cika dishar don addu'ar duwar da kai sai a gingima ma ɗaya a ce ga ɗaya nan a sake yi a ce ga ɗaya nan to wannan shirgin na addu'a ba a karɓa ba ne ba to anan bawa zai zaci ina ma tun da yake addu'a ko ɗaya ma ba a karɓa ba to an kai masa ita inda za ta fi amfanarsa an kai masa ita inda nan zai amfane ta amfanin da ba zai kare ba amma nan in kudin aka baka watakila ma ka je ka ja kanka shari ko kuma gashi nan ko ka ci wani abu ma mai daɗin ma ya ka gudawa da iska to ai duk daɗin duniya kenan shi daɗin duniya da kansa duk kansa shi ma wahala ce a cikinsa shi daɗin shi kansa wahala ce a cikinsa an fahimta duk wasu cututtukan da waɗansu masu halin suke yi daɗin ne ya ja musu suna nan da yawa cututtuka da in ba baka da jin daɗin ba ruwanka da ita to haka abubuwa suke ashe kenan in haka ne lallai mu bawa Allah in dai mun roƙe shi da abin da ya kamata to mu tabbatar da ya ce ujibu da a watan da'i sai na ansa addu'a wanda ya kira ni iza da ani in dai ya kira ni lokacin da ya kira ni na ansa sai dai ansawar ta iya zama yanda aka faɗa da falastajibuli Allah ya ce falastajibuli lalle bayina su nemi ansawa ta idan sinin da ta'in na ɗalabi ne kenan an bashi a na ɗalabi kenan to su nemi ansawa ta da ya kamata in kuma sinin da ta'in an ce za'idai ne kawai ba su da ma'ana anan ai faluji buli to bayina tunda ni na ce zan ansa addu'ar su ni ma su ansa abin da nake kiran su akan sa shine tsayawa kan daidai da kuma sallama mun gaba daya wal yuminu biya su tabbata kan imani su dawwama akan imani la'allahum yurshaduna yarshuduna a wata riwayar ko kuma yurshaduna duka ko su shiri ko a shirye su dindai to أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون wannan ayar ta sauka ne lokacin da farkon musulunci da yanayin azumin da suke yi ba irin wanda muke yanzu ba kaji yanayin da ake azumi kafin al'umma ta musulunci nan muhammadu ya zo ya sha bamban da yadda muke azumi gaba ɗaya al'umman musulmi to yanayin da al'umma ta farko ma ta musulunci ta fara azumi ya sha bamban da wanda muke yi yanzu a lokacin al'umma ta farko idan mutum ya kai azumi shikenan zai ci ya sha har zuwa amma sallar isha bayan sallar isha ko in yayi bambaci yana tashi ci da sha ya ƙare kuma babu tarawa da iyali sai kuma gobe kamar war haka an gani yanzu ba kana gashi na kana ta ci kana sha ba har kuma da asuba to hukuncin baya kenan wannan shine yanzu ayar da take gaya maka yanzu wannan hukuncin na yanzu ne amma da ba haka bane haka wata rana aka ce sai Umar dan Khattab sai wato ya dawo kafin ya sallar isha sai ya nemi iyalinsa to dama akwai dan wani abu dan tsakani haka kadan irin na mata da ba a rabuwa da shi dama sai ta ce masa ni na yi sallar isha wato kenan kamar ba za ta bashi kanta ba tunda duk wanda ya sallar isha shi tunda bai ba ma ita ta yi ai an gani eh kamar mutum ne yanzu ya dawo daga tafiya shi baya azumi to iyalinsa ta ce ni ina azumi to dan baya azumi shi kuma zai tara da iyalinsa a ita tana yi to tunda in an yi sallar isha ba za a iya yin komai ba to ita ce ta yi kaga ba kuma sai kyale ta amma shi kuma suke ganin ta yi don ta kare kanta ta faɗi wannan ba hakan ba ne don ba lokacin take sallar ba to kawai shi kenan sai ya afka mata sai ya zama ya tara da ita kuma daga baya abin kuma ya dame shi da ya ko kuma gaske ne sai tafi wajen manzan Allah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru yace umar wannan ku ba abin da ya cancanta da kai bane ba kai shi ana cikin haka sai Allah ya saukar da aya shi yasa aka ce umar wannan aya tana daga cikin muwafaqatu umar irin abin da umar ko ya nufa ko ya faɗa ko ya aikata a saukar da aya kuma aya ta zama daidai da abin da shi yayi din to shine Allah ya ce uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ai Allah ya hala an halatta muku arrafa su tarawa da iyalinku lailatar siyami da daddare da azumi wanda da aka hana yanzu an halatta muku abinda kai Umar daga yanzu ci gaba da yi halal ne arrafasu ila nisaikum tarawa zuwa ila din nan mai anan ma'ane ko bi nisaikum tarawa da tare da iyalinku Allah ya halatta muku shi a daren azumi hunna libasun lakum wa antum libasun lahun sai Allah ya ƙara ma bayani yace ai mata su sutura ne gare ku kuma sutura su ne kamar sutura ne ga maza maza ma kamar sutura ne ga mata to to anan malamai suka shiga kallon ta ina kamancin yake aka kamanta mata da sutura maza ma da sutura mata sutura maza maza sutura mata wasu kace eh za a iya kallo shi ta bangaren kasancewar wato Allah ya sa gariza ta shahawa a zuciyar namiji ya sa shahawa a zuciyar mace to idan tun da Allah ya sa wannan ya sa kaji kana da bukata ta mace mace ta ji tana da bukata ta namiji to ya za a yi to sai a yi aure to auren ashe su matan sun zama sun titirce ku daga barin ku fadawa haramun kuma haka kun titirce su din ai kaga kowanne ya zama libasu ga kowa sai wasu suka ce a ba wannan ake nufi ba ana nufin alaƙan namiji da mace kamar alaƙasa da rigarsa riga ba sutura ka bace ko yaushe ba ka tare ita ba to ka tafi tsara ne in ba ba hankali ba to haka kowane lokaci namiji yake son ya zama yana tare da mace ita ma macen haka hunna kalibasin lakum an cire kafin tashbihi din ne su kamar tufafin ku ne da kuke tare da su kullum ko kuke son ku zama tare da su kullum shi yasa yasa wani hadisi wanda banga yanda sanadinsa yake ba cewa la khaira fin nisa'i da ake faɗa ba alheri a cikin mata amma kuma maza sun kasa haƙuri da su ya galibnal karima wa ya galibu hunnan la'im su mata suna rinjayar karimi idan mutum karimi ne shi shi suka fi hawa yana karamci mai su masu karrama shi su kuma shi ne abin hawa shi ne ya karamin bishiya kullum a haike masa waya galibu hunnan la'imu shi kuma tataccen mara kirki shi kuma shi ya fi ƙarfinsu da ya shigo sai a lafe wuri guda saboda an san zai iya rashin eh to amma sai hadisin ya ce ni ina son in zama abin rinjaye din in zama ni ne karimin da aka rinjaya ko kai kada so ka zama ɗayan to gara ka zama kai ne wanda aka rinjaye din a haka inda za a ba da zaɓi ka ce da kai ka rinjaye mata da mara ta rinjaye ka wani za ka ce to sai ka ce su rinjaye ni saboda an san wanda suka rinjaya to karimi ne wanda kuma ya rinjayensa an san kowaye to shi ne Allah ya ce don haka hunna libasun lakum wa antum libasun lahun mata sutura ne ga maza mazan ma sutura ne ga mata alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya sani a cikin iliminsa tun lokacin da ya saukar da wannan dokar ya san za ku iya ha'inta kanku ya zama cewa din wani yana da sha'awar kuma ko bai kai ga yayi abin da yake na jima'in ba da ɗan wasu abubuwa dai muqaddimatu dai za a ta yi haka to Allah ya san haka dan haka fataba alaikum dan haka ya yafe muku wa afa ankum ya muku afwa ya karɓi tubanku wanda kuka yi lokacin da ba a halata ba kuma yanzu ku ya yafa zunubi ma ku ɗauka kamar ba ku yi ba Umar kamar ba kai ba Umar kamar an faɗi haka wa afa ankum falana yanzu maganar da ake tunda an halatta muku bashi ruhunna ku yi mubashara da matanku ku yadda kuke so da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na me na ya'ya Allah dama tsakanin miji da mata ya halatta ya rubuta me ya'ya nawa za su yi ko ba za su yi din ba to shikenan in dai za su yi ya'ya to ku nemi abin da Allah ya rubuta muku dama za ku yi shi ko ba a samun wannan abin da aka rubuta sai ta hanyar tarayya din ko to ku yi tarayya da mata dan abin da aka rubuta muku ya bayyana kamar hakan ce haka in kuma ba ‘ya'yan za a yi ba to ku nemi abin da Allah ya rubuta muku wai halatta muku kenan shine su matayen naku wa kulu wa shirabu kuma ku ci ku sha daga yau dare gaba ɗayansa ba a ce daga sallar isha ku daina ci da sha ba dare gaba ɗayansa hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har siriri ko kuma farin kyalle haka suke fassara shi duk da guda biyu ko silili ya zama ya baki ya bayyana daga silili fari ko farin kyalle ya bayyana daga bakin kyalle eh shine me min alfajir sai min din ta zo ta bayani shine alfajir ya fita daga duhu wato haske ya zo duhu ku ta ci ku sha sai alfajir yake to kamar haka aka ce eh haka idan kuka dau azumi bayan sallar bayan sallar asuba to shikenan daga sanar za ku ta ci hau zuwa lokacin da wani alfajir din zai iya ketowa to kaga kuna da wannan dama kenan ku ba abin da aka hana ku hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sannan sai ku cika azumi zuwa dare shine daga bullowa al-fajr din har zuwa farkon shigowar dare magariba kenan shikenan sai a sharuwa sai a ce an kira sha Allah an sharuwa to wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid Allah ya ce amma kada ku sake ku basharci mata kada ku sake ko ku yi jima'i ko ku yi mubashara duka ɗaya ne domin dukkan su bata itikafi suke wanda suka fassara mubashara kawai rungume meniya da kuma wasu abubuwa na mukaddamatu to in dai kana itikafi karkai in kai kuma ka fasa itikafin saboda ka itikafi yana da yana da abubuwa da yawa ba kawai so a je a yi ba a nemi hukunce hukuncen da suke cikin itikafi don saboda kare zama ba a itikafin kake ba kawai an ce akwai wajen hukunci 60 da ya rataye da itikafi 60 to da haka ka nemi yanda ya kamata ka yi shi ciki dai nan gashi Allah ya faɗa kada ku yi jima'i da mata lokacin da kuke itikafi kada kuma ku tara da kada kuma ku yi mubashara din ta kanta ita ma tana bata itikafi don haka ku zauna a inda kuke ku nufi ibada ga suna tun daga kan niyya zama a cikin masallaci wanda kowa da kowa zai iya shiga rashin fita ko sallar juma'a ka fita in ka je kai itikafi a masallacin da ba na juma'a ba in ka fita daga cikin masallacin ka tafi sallar juma'a kuma ya waje ba kuma sai ka je sallar juma'a kuma ba za a ce ai itikafi kake ki ba za ka sallar juma'a ba sai ka je kuma in ka je kuma itikafin ya ɓaci to shi sa aka ce to ai a zauna a yi sallar juma'a ai mana ai baka fitan ba kenan to shi sa sharadin sa ya zama aka ce yana kenan amma ba wai sharadi na lalalle sai da za ka yi itikafi lokacin da juma'a ba za ta same ka ba sai kai a kowane masallaci ma an bayyanta abin da yasa juma'a za ta iya zama maka wajibi ne akan musulmi kuma ya juma'a yana lafiya don ka fita kuma itikafin ya baci ai ba ba zuwa sallar juma'a ba yanzu a ce mahaifiyarka ba ta da lafiya rashin lafiya ba yanda take kana itikafi itikafin zaka yi ko kuma zaka je kan marshin lafiya ka saboda Allah ya ce ka kula da mahaifanka wani zaka yi zaka je wajen mahaifiyarka to kuma in ka fita itikafin ya baci ba za a ce dan ibada ka tafi ta mahaifiya ba itikafin ka yana nan saboda kai ashe dai akwai yanda da ya kamata a duba to bare masu tafiya su je su dan je su dawo aiko shi ma itikafin ya tafi shi bai dawo din ba ma shi da ya tafi ma bai zai dawo tare da kai ba babu to da ka ala ayi halin a duba mutane su duba lalle da farko dai a kyakkyawan niyya a itikafi wanda duk zai itikafi ya kyakkyawan niyyar dan Allah ya shiga sannan ya tsare kansa a cikin masallaci din daga barin duk wani abin da zai sa masa yanke-yanke kaga yanzu in ka shiga aka jiga itikafi daba daba ce daba daba ce daba daba wannan daba su daban wannan daba su daban ka leka can daba ka je ka can daba ai hira a hira ha ayi da mutane itikafi kenan dole in za a hira musamman hira irin ta zamani yanzu sai an sako zancen wani sai an yi da wani subhanallahi a a ka tsara kanka shedan ne yake bin ka san shi baya kyala mutum wai dan ka ce wai na tafi ibada ya ce a to tunda ya tafi ibada ya kubuce baka kubuce masa bola masallacin zai bi ka shi ne din a ya bi wanda ya haka din shi dan ba zai daina kyale ka ba zuciya ce take da sabanin sa sabo na zuciya yana da bambanci da sa sabo na shedan ita zuciya idan ta lallace abu ɗaya take so in baka yi mata ba zai ta kyale ka a ba shi dan ba zai kyale ka ba sai ya bi ka cikin wannan abin da kake so din dai da ka kubace masa a lamba daya lamba na biyu lamba na uku har sai ka gama wannan abin kaf ko ka gama wallahi bai kyale ka ba ka itikafin ma ka fito ka gama shi duk da sharuɗan nasa wallahi ba ku rabu da shi dan ba a itikafin naka ta ina ka zo kuma ka bayyana shi da matsayin riya ka yi shi kana gaya wa mutane kaza kaza Allah kai wa kaza shikenan shedan bai kyale ka ba shi har bayan ka fito to sai an kula da kyau to Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku yi mubashara da mata alhalin kuna itikafi a cikin masallaci me itikafi shine lizimtan masallaci da ibada fasara sa kenan tilka hududullahi wannan abin da kuka ji ana faɗa haddodi ne na ubangiji fala taqrabuha kada ku kusanci ma inda suke bare ku keta su eh haddi na Allah yanzu in aka tsara wani wuri aka ce nan ba shiga a wurin ka duba ka ga masu jajayen huluna ne sun an tsare ba kauce kake ba kai kwana to Allah ya ce ga haddi na nan nima yi kwana karka kusanci abin da Allah ya ce baya so an kewaye shi to kai ma kewaye kan ma ka kusanci ma ba wai ka je gindin ba dan manzon Allah ya gaya mana wanda yake zuwa gindin shinge wata rana zai shiga shingen to don haka ka kewaye ma wa shingen gaba daya kazalika yadda kuka ji an bayyana muku abin da aka faɗa haka nan Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane ko saji tsoronsa
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون wala takulu amwalakum bainakum bil batili ga dokanan kuma Allah ya ce kar ku sake ku ci dukiyoyinku wato dukiyar wani ya ci dukiyar wani bil batili shine amwalukum din kenan ba da ya kamata ba da barna to wannan kuma kowane irin nau'in shiniki da Allah bai halatta ba ya shiga ciki na in an yi shi an yi al'akalu bil batili duk abin da za ka yi wanda shari'a bata yadda ba na hanya ciniki ka samu riba to ka ci dukiyar mutane bil batili Allah ya ce to karka ci kada ka zo kai rantsa-rantsa a ciniki na ƙarya wanda ba na gaskiya ba dan ka samu riba ko dan ka samu kuɗi ko dan ka siyar wannan duk al'akalu bil batili ne karka yi wannan kar kuma ka zo da wata siga da shari'a ba ta yarda da shi ba saboda ka tsabar iya ciniki dan sai ka ji an ci ai wani ya san kasuwa eh wani ya san kasuwa to ya kamata a ce wanda aka yi wannan taken in ka je wurinsa ka buɗe babin ciniki na shari'a duk ya karantar da ka shine ya san kasuwa an gane babi na ciniki wanda shari'a ta ajiye in za a yi kaza ya zama sai an kaza ya zama duk ya san shi a addini to an ce wannan ya san kasuwa to wannan shi aka wasa daidai da daidai amma haka kawai mutum in ka sura ɗaya ta ciniki bai sani ba amma ya san shige da kurɗe-kurɗe ya karɓo kayan wannan ba a gama saiwa ba bai ciniki da shi ba ma dole an zo neman samfur ana nan ai an sai da samfur ɗin ko kuma ya tari mutane abubuwa na nan da ana ciniki kala kala wanda ake wanda shari'a ba ta yarda da shi ba ko mutum ya zo ya murna ya samu riba Allah kuma ya hana cewa kada ku ci dukiyarku ko dukiyar yan uwanku ba tare da ya kamata ba wa tudlu biha ila al-hukami kuma ku zo ku miƙa ta zuwa hukam shine nan kuma an dawo bangaren lauyoyi da alƙalai da kuma masu ba da cin hanci ku zo ku yi rashin gaskiya kuma ku zo ku yanki wani abu ku zo don ku nemi a ba ku gaskiya a wajen hukunci wannan Allah ya ce kada ku yi wannan litakulu fariqan min amwalin nas don ku ci wani yankin dukiyar mutane ka zo saboda kana da lauya mai kwarewa da gaske ka ce to ya je ma yi abin da zai yi shikenan ya zo ka je lauya ya zauna ko kuma ka je ka shirya da alkali din shikenan ka ba da cin hanci shikenan magana ta wuce haƙƙin wani ya dawo naka kuma kai ma da wannan kake takama din Allah ce bil ismi da sabo kuma ba da ba da ya kamata ba eh dole ne zaka iya neman haƙƙinka zaka iya neman lauya neman lauya ba aibi bane ba ga wanda shi bai san ma yanda shari'a take ba amma gaskiya gaskiya kake da ita kake son ya zama ya kare maka gaskiya ka shi da yafi sanin ka yafi ka sanin ilimin shari'a wannan daidai ne ba ba ba rashin daidai bane amma bil ismi kaji wannan kaidin da aka ce bil ismi shine ya jawo duk wanda ya lawanci ba bil haqqi ba bil ismi ya fada cikin shi ma al akal bil badil amma idan ba bil ismi bane yayi ne bil haqqi bari ma mutumin watakila rauna ne kai kuma Allah ya baka sanin shari'a ka ji za a yi shari'a da shi za a zalunce shi ka je ka ce my lord na tsaya masa shikenan bai baka ko ɗari ba dan Allah kai wannan ko Allah zai kalle shi an gane to za ka cin hanci dai kawai anan haramun ne shikenan shi ake magana anan sai dai kawai wasu na ganin ba duka ba cin hanci akwai cin hancin da aka dan daga masa rumfa a to yanzu mutum ne ya zo haka kawai aka kama ka ba bisa daidai ba aka kwace ma kayanka ba bisa daidai ba aka ce sai ka je ka ga wane da wane in ka gansu watakila za a yi ba kayanka a baka daga cikin kayan waɗanda aka kwace ba sai ka je ka bayar ba in ka bada wannan bacin hanci bane haƙƙinka ne haƙƙinka ne amma ba sai idan kar a duba wato Allah yana bari kamar munan mu haɗu mu tsara wa kanmu doka da ƙa'ida mu ce to kun ga yin shigo unguwan nan da kaza zai cuce mu zai cuci 'ya'yanmu zai kaza zai kaza don haka mu sa dokar ba za a shigo da wannan ba wanda duk ya shigo da wannan za a kwace to wannan daban ka sani na sani in na shigo aka kwace ba zalunta ta aka yi ba to ba wannan ne ake cewa a yi cin hanci ba shi nake nufi ba kai baka san da abu ba ko kuma haka kawai ma aka tare ka aka kwace maka ba ka ce wallahi sai ka biya kaza kuma an mai da shi na hukuma kuma kai baka da laifin baka cikin waɗanda suka yi laifin to sai ka lallaba ka yi ka ce lallaba me zan baya dan fito mu da kayana ce to in kana so ka kawo kaza to ba zan sa a cikin kaya ba ai cin hanci dai kenan to ba shi ka karɓi kayan ka ba cin hanci ka bayar ba haƙƙin ka ka karɓa shi kuma wani abin da ya ci ba wai abu ne mai kyau shi ya ci ba shine ya ci ba mai kyau ba amma kai ka karɓo kayan ka shi ko cin hanci yanda yake da wanda aka ba da wanda ya karɓa kai da ka bayar din kaka ce ai rabuwa ma dai da kuɗi na to rabuwa kai da kuɗin ka akan me waye ce ka rabu da kuɗin naka a wannan halin kai laifi in dai cin hanci ka bayar akan ismu to kaga kai laifi ba da can wani abu shi kuma wanda ya karɓa dama shi ma ya san cin laifin ne Allah ce bil ismi wa antum ta'lamuna alhalin an san ku masu banna ne